الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa barkanmu da sake haduwa da ku a wannan darasi da muke gabatarwa wato na tauji na ilmul qira'at wanda kuma wannan shine darasinmu na 30 cicif kenan kuma za mu fara ne a farkon suratu an-nisa muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sa mu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya yawwa to aya ta farko cikin suratul nisa'i inda Allah subhanahu wata'ala ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku wannan ya nuna cewa duk mutane an kira su ji tsoron Allah ba sai mu'min ne ba allazi khalaqakum ubangijinku nan da waya halicce ku kum wa kunna litaghlibi janibi dhukuri ala janibi al-inas maza da mata kenan min nafsin wahida Allah ya halicce ku daga rai daya an gane ko yawwa shine annabi adamu wa khalaqa minha kuma sai ya halitta daga wannan rai zawjaha matarta domin qur'ani bai taba amfani da kalmar ta zawjatu sai dai zawju amma sun kace a larabci ya halatta a ce zawja amma dai afsah larabcin qur'ani tunda ya zo ma cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce innaha zawjati an gane ko to yanzu anan sai mun gane wani abu cikin lugha an-nafsu a larabci muannath ne amma ai shi annabi adamu ba mace bane kada wasu su zasu ma da annabi adamu mace ne don an ce min nafsin wa khalaqa minha bai ce minhu ba muna ganewa idan ka yan madubu su ta wuce a ai ya halatta mace ta aure mace gashi nan wa khalaqa minha zawjaha shi nan no albarka da kuma inda Allah subhanahu wataala ce ya ya bani adamu la yaftinanna kuma shaytanu kama akhraja abawaykum min aljanna kaga abawaykum babanninku guda biyu nan taglibi ne yayi taglibi janibin zakar ala janibin unsa domin namiji da mace ne an gane da annabi adamu da hawwa'u mata ne ai da ba a samu haihuwa da maza ne ba za a samu haihuwa ba da haka wannan tawili ba a yadda da shi ba abawai kuma ana nufin babanku da mamanku kada wani ce to arba'in kato da kato akwai cikin qur'ani mun gane ko to sai yace wa basta minhuma rijalan Allah ya yada ta hanyar su mazaje kafiran masu yawa sai ce mi wani sa'an da mata to bai kawo kafiratin ba amma manzo Allah sai ya nuna cewa kiyama ba za ta tsayu ba hadisi na Anas da cikin sahih Bukhari da Muslim sai ya zamanto hatta yakuna li 50 imra'atin qayyimuhunna rajulun wahid sai an kai kiyama ba za ta tsayu ba sai ya kai namiji guda shi ke tsayuwa akan mace 50 ba auren su ba shi zai tsayuwa akan su wanda zai nuna kaga yana daga cikin ma kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna wato karshe karshen kiyama kisa zai yi yawa kaga kiran maza za a yi ta kashewa sai matan su yawa to ko da ba a kaddara katiratin ba ba a ce mata masu yawa to yanzu a waƙi in ma yana nuna wani mata sun yi maza yawa sai ka kaddara wani sa'an katiratin mun gane ko to madalla sai Allah ce to wattaqullaha ku ji tsoron Allah allazi tasaaluna bihi ko wanda kuke tambayar juna kenan kuke roƙon juna da shi imamu asim al-kufi da hamza al-kufi da imamu al-kisa'i al-kufi da imamu khalaf al-kufi sun karanta ta sa'adu da bishi kenan al-kufiyuna gaba daya dama yana batun qira'a goma al-kufiyuna guda hudu in kuma an kace qira'a bakwai ne ake magana an kace al-kufiyuna to ana nufin asim da hamza da kisa'i khalaf bai shigo ba dan shi khalaf ana kiran shi khalaful ashir yana cikin qira'o'i guda goma to da sun karanta ta sa'alu na bihi sauran ƙurra sun karanta kuma ta sa'alu na bihi to ta sa'alu na bihi taujihin shi a lugha an shafe ta'un huzifatit ta asalin shi ta ta sa'alu na bihi ta tafa'aluna shi ko ta sa'aluna asalin shi ta ta sa'aluna ne ta'un guda sai an kamar da tasimun li taqarubil makhraj sai ya koma tasaaluna in ka ce wajen wazani baka rubuta tafaaluna sai ka rubuta tatafaaluna domin irin wanga canji a wazani bai bayyana ba sai ko fahimta ba idghami ne an kai an kai kalbu an kai idgham to ya an rubuta tasaaluna bihi in ka ce ma wazani shi sai ka ce tatasaaluna don asalin shi tatasaaluna na an ka duki ta'un an kai kalbu kin ta koma sino an ka sanya ta cikin sino kidan baka sa tafaaluna sai dai kasar ta tafa a luna mun gane ko to dukkan su kuma fi'ili mudari'i ne da wancan ta sa a luna don an shahe ta'un din yana da matsayin mudari'in shi wancan kuma ta sa a luna don an yi kalbukin ta'un ta koma sinon aka sanya ta cikin waccan duk dai fi'ili mudari'i ne yufidu tajaddadu wa takrar to ku ji tsoron Allah wanda kuke tambayar juna da shi an gane ko ta sa a luna bihi sace mi wal arham da kuma al arham to idan muka diba ƙurra sun karanta wal arhama an gani ko imamu hamza ya karanta wal arhami ba zai kuma fahimta ba wal arhami to in mun ce wal arhama kenan wattaqullaha wattaqul arhama mun gani ko in mun ce kuma wal arhami kenan wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wa bil arhami ba zai kuma fahimta ba to wannan ita ce ta wato hamza wal arham ba a gane bambanci sai in za a haɗi tunda in ba haɗewa za a yi ba wal arham dukkan shi sukuni na da wanda ya karanta da fata da wanda ya karanta da kasra to anan ya za mu taujihin waɗannan ƙira'at ke in mun ce wal arhama kenan ku ji tsoron Allah kuma ku ji tsoron zumunta kada ku yanke ta kaga al arham jam'i na rahim mahaifa daga nan aka samu zumunci tun da zumunci daga mahaifa yake samuwa ba zai kuma na fahimta ta ba kuma sunanta mushtaqqun min ar-rahma daga rahma ne an gane ko daga rahma ne tana nuna tausayi to waɗansu daga cikin malaman nahawu sun yi suka ga qira'a ta hamza tun da su a larabci in an ka kawo harful jarri da zamiri to ba a sake maimaita shi sai an ƙara kawo harful jarri sun ka ce Allah ce fa khasafna bihi wa bi darihi al-ard bai ce wa darihi al-ard ba sun kace don haka ga qira'a ta hamza ya kamata ba za a karbe ta ba sai mu ce to nan malaman nahwu ko shigo gonar da ba ta ku qira'a ce mutawatira abu na farko shi yasa irin wannan in mutum bai san ya za a iya san kuskurecin alqur'ani kwakwalwa ka dai da kuskure to kaga mawdu'i ne sai ka yi wato i'rabul al-ayatul lati ashkala i'rabuha sai ka ɗauko su tun daga bakar hannasi irin wannan aya irin wajen wajen ayat da ke cikin suratul bakara laysa birra an tuwallu wujuhakum irin ta wadda a cikin suratul ma'ida innal ladina amanu wal ladina hadu was sabiuna irin ayar ya ayyuhal ladina amanu shahadatu bainakum idha hadara ahadakum al maut da kuma ayat da ke cikin suratul an'am wa kadhalika zayyana lil kathirin min al mushrikeena qatl awladihim qira'at ibn amir ka same su da kojan wa inna kullal lamma la yuwafiyannahum rabbuka a'malahum cikin suratul hud ayoyi ne wajen i'rabin sura da iskali sai ka tattara su kai bahasinka ba sai ko fahimta gawo anan inna allaha kana alaikum raqiba allah ya kasance mai tsaro akan ku tunda ko an kace allah na yake tsaro akan ka kasan dai lamari ya girma an gane ko to a cikin in mun ka ɗauki ƙira'a ta hamza kenan wal arhami ta sa'aluna bihi wa bil arhami kenan allan da kuke roƙon juna da shi da kuma mi da kuma zumunci ya halatta a roƙa da zumunci to sai ka kuma cikin tafasirin ayatul ahkam don zumuncin da ke tsakanina da kai to ai shi zumunci ba a roƙo da shi ba zai ga mun fahimta ba kadiba cikin ahkamul qur'an aljami' li ahkamul qur'an na imam al-qurtubi da kuma tafasir na ayatul ahkam na malamai da dama sai ga abinda malamai sun ka faɗa kan wannan wuri ba sani ko mun fahimta ba yawwa eh shin ana roko da zumunci ko ko ba a roko da zumunci kaga mas'ala ce kadiba cikin ayatul ahkam na malamai daban-daban don suna da yawa akwai malami ustaz dr Suleiman al-Ubaid doktora ke shi ina ganin ya rubuta ta ne akan wannan kusan yayi tafasir da ayatul ahkam da waɗanda aka samu da ba a samu ba ya tattaro su yayi dirasa tafsiliya akan su to kaga in ka karanta wannan ka samu tafsir sai ka kuma zuwa ga tatbiq kuma irin littafan da sun an ka rubuta cikin ko waɗanne iri akwai ahkamul qur'an na ayatul ahkam na imam ibn al-arabi akwai na imam al-jassas akwai kuma na imam alkayyal harasi akwai kuma na abin nan imam as-sabuni da sauransu dai ka tattaro su eh kaga abin da ke cikin su in ka zo daidai aya sai kaga duk hukunce hukunce da ke karshen wannan aya kaga in kai tarhisin shi ba karamar fa'ida zaka samu ga in ka tattaro maganganun malamai mun gane ko yawwa to in mun kadiba cikin abin nan a cikin majalatul tadabbur an gane ko adadinta na tara daga safha ta 54 zuwa ta 55 da safha ta 74 zuwa ta 75 zuwa ta 76 da 7 da tara akwai bayani kan wagga aya to amma za mu tattaita saboda za mu dubo ne daidai inda muke da bukata za mu fara da safha ta 54 sun ka kawo ka'ida sun ka ce almajazul aqli ya an ka ce majazi na hankali qa'imun ala nisbati shay'in ila shay'in ya tsaye ne akan danganta abu zuwa ga wannan abu mu rike da kyau danganta abu zuwa ga wani abu in nice muhammadun jalisun asnatul julusa ila muhammad dan mu gani na danganta zama zuwa ga zuwa ga muhammad wa hadhihi nisba to ita wannan nisba qad takunu isnadiyya tana iya zamantowa ta isnadi ne dangantawa ma'ana ta fuskar fi'ili da fa'ili ko mubtada da khabar an gane ko shine isnad in nace jalasa muhammad asnatul julusa ila muhammad in nace muhammadun jalisun asnatul julusa ila muhammad shine isnadiyya ta dangantawa wal qad takunu nisbatan idafiyya tana da mutuwa ta idafa an gane ko yanzu misali alqur'ani ta ce littafin wani littafin Allah kaga ga idafa haqiqiyya ce zaka ce alqur'ani littafin musulmi na musulmi na na ana danganta shi zuwa gare mu saboda an ce mu yi aiki da shi wagga idafa majaliya ce garo hakikiya an gane ko wa qad takunu nisbatan iqa'iyya tana iya zaman tuwa iqa'iyya an gane ko kama an abkar da abu ba akan wanda ya dace abu gare shi ba daga maf'ulun bihi ne domin maf'ulun bihi wato al-maf'ul huwa alladhi waqa'a alayhi fi'ilul fa'il to wani lokaci sai ka iske ba wanda abin ya afku gare shi bane ina fata an fice sai ka iske an kawo ismu al-maf'ul amma ana nufin mi ismul fa'il wani lokaci wa idza qara'ata al-qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati sai ce mi hijaban mastura to hijaban shamaki mastura alaram eh shi mastu bi an mastura abinda aka boye to shi shawaki shi ga boye ko shi aka boye ka gani wato hijaban ne satir muna ganewa ko wasu malamai suka ce a bar shi masturan din nan amma dai a kaddara mai satir sun ka ce a ce hijaban satiran wa masturan satiran ya kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masturan kuma Allah ya kare ba a gani shi shi hijabi haka malamai sun ka ce ba ni ce ba eh in ka ga dama ka amsa in ka ga dama ma ka bari ba dole bane muna ganewa ko wa qad takunu nisbatan wasfiyya duk cikin majazin da ya ake zance kuma yana iya zamantowa nisba ce wasfiya ta sifantawa an gane ko to wanda za mu ɗauka cikin waɗanda majaza cikin tun da sai wanda ya ɗauki littafin kamar yanzu wasfiya a siffanta abu an gane ko bi siffati man aujadu ga wanda ya samar da shi kaga da an ka ce kala haza siratun an gane ko aliyun mustaqim ko ba ka dambani akwai kira'a qala hada siratun alayhi mustaqim kuma aliyun mustaqim ina fata an fice yawa to ya an karanta aliyun ai aliyun sifa ce tawa ta Allah ko ba ka dambani to kuma aliyun sifa ce ta sirat sai dai daukakar Allah da daukakar sirat dai ce a ba dai bace to wanga da shi kaman majazi wasfi to ala ayyati hal inda yake da alaka da karatun shine cewa da an ka zo wajen nisba an ka ce wa qad takunu nisbatan iqa'iyya ala ramma iqa'iyyan nan inda Allah ya ce wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana alaykum raqiba to in an karanta al arhama kenan wattaqul arhama ku ji tsoron zumunci sun ka ce wa hada majazun aqli majazi ne na hankali بالنسبة الإيقائية تفسكر مين تفسكر أبقوة والحقيقة واتقوا الله في الأرحام كجي صوران الله جمدا أبن دي شافي كيايم زمونجي na fata amfanci tun da shi hakikatan wada ajin tsoron shi ai Allah ne Allah subhanahu wa ta'ala ita zumunci ma ai mutane ba tsoron shi suka musamman wanga zamani na fata amfanci da mimun hudu sun shigo yanzu na zumunci yana samun matsala mimun ta farko alarma a'a almansibu matsayi da harkar matsayi ta shigo yanzu aka garin mutum ya raba gari da yan kunshi areku yau siyasa kada ka gani da ta zo da sarauta in za a zaɓi mallam mi abba a yi ba sai a ta gabo kayi ma a halaka ka wanka waɗe waɗe zai shi a halaka ka ba a yi maka si ko siyasa wanka shi za ka shiga ko abin da ya gaba za ka ko dan wanka to mi mun tafi mutai almazu yanzu na in ana sun zumunci samu matsala a harkar kuɗi shi yasa ba malam bahaushe ce gidan zumu ba kasuwa ba ne in dan uwanka yana taimaka ma bari mai da gidan shi kasuwa kullum ka zo gajiya za a yi da kai mutai almar'atu dan ana son mutunci dan ana son zuciya sa matsala a zo wajen soyayya yanzu da wani mata sai za ta raba shi da uwa sai ta raba shi da uba ne ta raba shi da yan uwa sai ya kai daga shi sai ita za a bari cikin gidan su su karkara a ce ku bar su su ta ya karar a karkara yanzu ta gaida ai to sai ni kuma almaslaha alkhassa da mai son kai ne shi mu wanda kai ne dai ka su ba ruwani da kowa da tashi ta ito da kaji ya ce ai trillion de la famille shi na da matsala amma in an yi don de la famille dubu in dai ba matsala ta ba haka ha to Allah ya kyauta ashe kun gane ma karatu ashe ba wasai na yi ma albarma ashe da na barku ba kun yi karatu to karkashin wannan aya har yanzu cikin mujallatu tadabbur akwai inda sun kawo wani taujihi dake da alaka da ilimin balaga dan muna taujihin qira'at ne da fannoni wato daban-daban ina fata an fahimce ni a safha ta 70 wato da da hudu sun kawo ka'ida sun ka ce kullu ma'anar dukkan kowace ma'ana uddiya aka cika shi bi tamamihi gaba ɗaya ɗinsa fasihan bayyinan ya zama to mai fasaha kuma bayyane bi aujazi lafzin da lafazi mafi gajarta fa huwa al-ijaz shi aka ce ma ijazi magana ta cika da kuma lafuzza ɗan kaɗan wa huwa nau'ani to shi ijazin nan an rama mulki kala biyu ne akwai ijazu qisarin ijazi na qisar an gane ko shine sun kace abin da ake nufi da ijazul qisar tadminu al-ibarat al-qalila jumloli shine al-ibarat tadminu su kumshi al-qalila ɗan kadan al-qasira wadanda suke takaitattu al-ma'ani al-muta'addida su kumshi ma'anoni ba su yawa sai ka iske ɗan jumla jumla biyu ko uku sun sai an yi sharhi shasa babban masani in ya rubuta jumla biyu ko uku sai ga an yi sharhan su shasa ilimi kakkai saurin bayyana kanka yi ta karatu yi ta karatu yi ta karatu har ka gane ka'idodin ilimi sai ka iske dan abu kaɗan in ka faɗa ana iya sharhi shi a gane yanzu masani zai iya rubuta takarda uku sun yi takarda ɗari uku na wani saboda idan mutumin da bai yi karatu bane zai rubuta takarda 300 karshen ta in ka diba duk ba nashi bane can ya ɗebo 50 cikin wancan littafi na malam wani ya ɗebo 50 ya ɗebo 50 ya hada kason wala su shi yasa kamar yanzu majistar da ake yi da doktora da buhu za ga ɗalibai sun damu da su yi su hata masu yawa galibi nukul ne a america yanzu ka ta phd takarda 40 ko 50 ka kare doktora saboda ba wai yawan takardun aka so ba a'a abin da ka rubuta ilimin ka ne ka gane abin da ya dace a dokar bai dace abin da bai doka ba menene ilimi ga abu gaskiya ne ko ƙarya ka ce gaskiya ne ko ƙarya in ka ce gaskiya ne ina dalilin da suke nuna abin da gaskiya ne in ka ce ƙarya ne ina dalilin da suke nuna abin da ƙarya ne an zo ya ce maganganun malamai ko akwai sabani to a duba a gani sabanin nan akwai da za a yi a yi aljamu in bai yiwa a yi attarjihu ga adilla wannan shine ilimi amma ka kai ka ɗebo ƙala fuda da sufa hamsin sittin kullum kai karatun ka nukul ne to daga nan ne za ka gane wanda ya karatu ko wanda ya gane karatu wanda bai gane ba naƙalu bai zama ilimi shi naƙalu ana kawo shi saboda kafa hujja da abin da wasu magabata sun ka faɗa kuma dan ka zo sai ka ɗebo daidai inda kake buƙata ka san wani sai ɗauko surutu gaba ɗaya magana gaba ɗaya don ya ja su fahad alhali in ya ɗebo safa ashirin ƙarshen ta tana yiwa safa biyu sun isa wannan duk in ɗalibai ilimi su ya tara ba zuwa gaba dukkan su ne za su ɓata ma lokaci ba kai karatu ba ilimi yana bukatar ka zamanto waye shi yasa ulumul ala duk wanda bai da su wallahi akwai matsala idan kun ji abin da zan ci muku iya abin da ke nuna maka ijazi idan alqur'ani ko wanga bugu da madina safha 106 na da hudu ko baka da bane to tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka tafsirin qur'ani har yanzu ta karawa na akai kuma bai yiwa ka ce a'a wata ma'ana an kawo ta ba ta yi saboda gashi kalimomin alkur'ani an san su iya kalimomin ina fata ana fahimta ta lissafan da fasafan da malamai suke suke yi duk da akwai sabani saboda kira an sunan sabani duka kalimomin qur'ani an dauka su kalima dubu saba'in da bakwai da ɗari hudu talatin da tara amma har yanzu dubban mutane miliyoyin mutane suna fasara qur'ani kuma ko gobe sai an samu samu saboda ya hito ne daga wajen Allah to ijazi ke to mutai alara ma abu ne wa amma ijazul hasfi akwai ijazi na hasfi shi ko fa huwa ma tadamm ma tadammana al ibarat al qalila shine abin da ya kumshi jumloli yan kadan lakin bi sababi hasfin jara ala ba'dha saboda wadansu jumlolin an shafe wani abu wa dallat alaihi al qarina amma an samu qarina da take nuna abin da an ka shafi qarina imma haliya wa imma lafziyya sai sun ka ce wa min shawahidi yana daga cikin abin da ke tabbatar da irin wannan shahid na ijazul hasfi alrama ba ijazul qisari ba fi kitabillahi ta'ala a cikin littafin Allah inda a samu wanda misali wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham sun ka ce quri'a wal arhama bin nasb akwai qira'a da ta karanta da nasba ta jamhur kenan ba ta hamsa ba sun ka ce wal aslu aslin magana wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wattaqul arhama alladhi tasaaluna biha amma sai an kai ijaji wawan dai an ka kawo shi an ka ce wal arham an gane ko sun ka ce wa hada ijazun bil hafi wannan ijazi ne na shafewa dallat alaihi qarinatul lughawiyya an samu qarina ta lugha wadda ta bayyana wannan wahiyar qira'atul jarh ita ce qira'atu hamza tunda wal arhami yace a qira'atu hamza sai mu ce a dukkan qira'o'in duka akwai akwai ijazi domin wattaqullaha wattaqul arham shi ko wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham allati tatasaaluna biha duk cikin su akwai ijazi ni da fahimta ta wallahu a'lam to ana da makaji yadda an kai taujihin wannan qira'a a balagantance sai kuma abin nan da sun ka zo kuma suna bayani a wata ka'ida da an ka kawo alaran ba sun ka ce ka'ida ce ta balaga kullu ziyadatin fil lafzi dukkan ziyada ƙari a cikin lafazi ala aslil ma'ana wanda ya ƙara akan ma'ana wala ha fa'idatun kuma ƙarin nan yana da fa'ida ba shirme na ba tunda in shirme na ta ce hashu ko istitradul ladhi la fa'idata fihi eh fahiyya itinabun to sunanta a balagantance itinab kana ji da kyau ƙari amma wanda adda ma'ana wanda adda fa'ida ba ƙari wanda bai da fa'ida ba to itinabun ake kiranta an gane ko to wa yahsulul itinabu bi siyaghin kathira shi itinabi yana zuwa da sigogi daban-daban itinabi a larabci kadiba cikin al-itqal fi ulum al-qur'an ya kawo al-itinab fi al-qur'an al-karim al-itinab wal ijaz kadiba cikin al-balaghatul wadiha a can babi sun kawo babi na al-ijaz wal itnaf kaga yadda yake ka ka'idodin shi saboda ga a faɗi abu ka gane kace shirme na bari cewa shirme na tsaya ka gane yadda abin shi to in shirme na sai ka gane shirme sun kawo abubuwan da itnabi yake zakkuwa sun ka kawo itnabi yana zuwa ga ziyadatul mabna a ƙara ma kalima ƙarin harufa kamar qira'an madkhalan da mudakhalan sannan akwai bit takrari kamar a sake maimaita abu an gane ko kaga maimaituwa abu eh sannan kuma yana karuwa bi i'adati dhikril amili a sake maimaita amili wannan mun yi bayanin shi a cikin surtu ali imran sannan kuma itlabi yana zakuwa bil i'tiraf a kawo jumla mu'tarida an gane ko ko jumloli sai kuma sun kace itlabi yana zuwa bi dhikril khas ba'da al am to wanda shi ke da alaka da ayat da muke kanta dhikrul khas al-ramma a ambaci abin da yake kebe ba'da al bayan wanda ya haɗe ko wanda ya gami ko haɗe ko amkin to ina an ka same shi sai sun ka ce to wa shahiduhu min kitabillahi ta'ala kamar dalilin irin wannan don ba gudana ba wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham sun ka ce qur'a wal arham bin nasb an karanta shi da nasba sun ka ce wal ma'ana wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wattaqul arhama sun ka ce wa hadha itnabun to a nan kuma abinda an ka hankalta ma itinabi ne bayan mun ce akwai ijaji kuma an ce akwai itinabi ba sai kuma to kaga ai saka rikici can ijabi an hankalta ma an shafe wata jumla ne shi kuma itinabi nan akwai abin da an ka hankalta ma sun ka ce wa wajhuhu fuskar da tassa an ka ce akwai itinabi sun ka ce zikrul khas ba'da al'am an ambaci sashi bayan an ambaci duka wa fa'idatuhu sun ka ce kuma fa'idar tassa an kai haka al-ihtimam bil khas dan aba khasikin muhimmanci wal ma'ana ma'ana ittaqullaha ku ji tsoron Allah fi kulli a'malikum a duk cikin ayyukanku wa fi arhamikum khassatan kuma cikin zumunci ai kula da zumunci shi ma ai daga cikin abubuwan da Allah ne ya umarni da su kenan ba cikin kuma tsare zumunci ne da ajin tsoron Allah ba ittaqullaha fi kulli shay fi tasarrufatik wa fi a'malik ko ba ganin bane eh to kaga garin kaje da take to kaga Allah ran dai ina ganin wato a balagantance wajen taujihi guda uku an kai ko ba haka nan bane yawwa wallahu ta'ala a'lam sai mu je aya ta gaba cikin suratul nisa'i da yake suratul nisa'i tana da bayanai masu yawa inda Allah subhanahu wa ta'ala yace wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama ko nan ne za a tashi in kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba fil yatama ga marayi fanki huma qabalakum ko aure abin da ya muku daɗi minan nisa'i na mata masna bibbiyu an gane ko ka aure bibbiyu kenan kowa ya aure biyu wa thulatha ko uku uku alwawu bi ma'ana au wa ruba'a ko hudu hudu kenan kowa aure hudu hudu amma waɗansu ƴan ta'adda sun kace mace 18 na kaga masna bibbiyu sun zan nawa wa thulatha uku uku sun zan nawa sun zan shidda shidda ga hudu sun zan nawa goma sun kace waru ba a da hudu hudu yawa sun kace mace 18 an kace ai billahi billahi Allah bai ce au ba balantana ka dan doki abin nan ya an ce masna in ka ce bibiyu au sulasa ko uku uku sai to dama dama shidda kenan au ruba a hudu hudu kenan takwas amma sun kace a wa wa wa irin yan qur'ani ne ka samu wadansu amma suna abin nan sun ga ce raka'o'in sallah suna na alhamdulillahi fatir samawati wal ardi ja'il malaikati rusulan kuli ajnihatin masna wa thulatha ruba sun ga ce masna bibbiyu wa thulatha da uku uku ruba hudu sun ga ce masna nan sun fassara bibbiyu hudu amma can saboda sallah asuba sai su sun ga ce masna biyu wa thulatha uku sallar magriba wa ruba'a hudu sun ga ce az-zahr da al-asr da isha kuma da rancin fuka-fukan malai kuma nan sun kicewa bibbiyu saboda sun ka ce bibbiyu can subahin ba ta hita in sun kace uku uku shidda mangariba ba ta hita tawili gashi nan bai don amdai amfani to kafin mu je zuwa ga inda tawjihul qira'at yake a cikin wannan aya mu maido hankalin mu nan wannan aya tana da cikin ayoyin da adda iskali ba a fahimta ta sai an kwantar da hankali me alaka aure da kuma yi maraya adalci mun gane ko ko ba kai arbi ko kai arbi ayi maraya adalci abu ne ya kamata ka abin nan nashi ko mu gari ba to dole shi yasa mutumin da ke cewa bai da bukatar bayanin malamai bai da bukatar bayanin mamun za Allah sallallahu bai da bukatar bayanin hadisi bai da bukatar bayanin sahabbai ko malamai ya kada shi cikin rami tunda dole na sai an koya maka shi annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo da qur'ani nan shi yana da malami Allah ya ce allamahu shadidul quwa to kai ko sai ka ce a kai alfahari kai sai mutum cewa ai shi ba san malamin shi ba wanda ya karanta da shi to wahayi na an kai ma ko da lauhul mahfuz ka samu ga ilimi sai ina ka samu shi tsaya ka koya ka iya ba komi kowa da koyo yake iya ba ni an matsala manya manyan malamai suna alfahari da waɗanda suka karanta da su yace maka ya karatu ga malam wani da malam wani da malam wani dan a san ilimin shi ba jabo bane ba na boge bane to almuhimmu dai nan in kana son ka fahimci wannan aya sai ka koma cikin asar musamman bayanin da ummul mu'minin Aisha an gane ko wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama sai ka kuma da aya waccan ta cikin suratul nisa'i tunda ta cikin sura guda ne wa yastaftunaka fin nisa qul illahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaykum fil kitabi fi yatama nisa'i allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna wa targhabuna an tankihuhun sun zo suna tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da sha'anin mata sha'anin mata kenan al'amuran su qul illahu yuftikum fihinna Allah zai muku fatwa an gani wa ma yutla alaikum kinan wa fi ma yutla alaikum fil kitabi fi yataman nisa illati la tutunahunna ma kutiba lahunna mata waɗanda kuke son ku aura marayi mata waɗanda ba ku ba su abinda ma kutiba lahunna abinda an kawo rubuta musu can da a al'ada ta larabawa a lokacin jahiliya mutum in an ka bashi dukiyar mace ya rike mata ta gado an gane ko in ba ta da kyau an gane ko mummuna ce kenan sai ya ki barin ta ta yi aure domin mi shi ba zai aure ta kuma ya barin ta yi aure don in ta yi aure mijinta kun san mace da ta yi aure sai mijinta ce ke ci a kawo miki gadon ki kuma gane mutum da shi da afitinat gidan mai kudi ana son a mace tana son ta arme ta a hidiya maza saboda gado shi yawa sannan kuma ana son a ba mai kudi ƴaƴa mata saboda mi saboda a samu gado shi yasa duk lokacin da ka zo aure gidan masu wadata wani lokacin abin da suke tunani su wadata ce ta kawo ka gare su duk lokacin da ka zo aure gidan da akwai wata shahara sai su tsammanin su shahara su ce kake ni ba shi yasa galibi irin waɗannan gidajen in ba tarbiyya an kama ƴaƴa ba galibi ɗaya su zawaru suke kare ba sai ka ɗauki gidajen manya-manyan malamai waɗanda ba su mutu yansu tarbiyya ba da ɗaya manya-manyan masu kuɗi da manya-manyan masu wani matsayi na siyasa ko wani abu da rarraman sarakai galibin ɗinsu in ba waɗanda sun ka tsaya sun kama ƴaƴansu tarbiyya suka ba su karatu ba ba su auruwa nan da kake iske zawaru ga sunan barjak saboda duk wanda ka ɗauka da ta saka mami shir guda kai da kanka zaka kauce a wa ina ka iya zama da ita to Allah ya kyauta to almuhimmu shi bai son ya aure ta kuma bai tun da ba ta da kyau shi bai son ta sannan kuma bai son ya bari ta aure wani zunta da yawa shi na cewa a kawo duke muna ganewa ko kuma in tana da kyau tun da shi ne waliyinta kenan kaga yanzu ya ga banza biyu kenan ga yarinya mai kyau shi aure maka ne sannan kuma dukiyar ta shigo hannu shi kenan ba sai ya ba da sadaki ba tun da ta gida ta sai a yi tona mai na tankaɗa mai ake cewa dakan ɗaka shi kan ɗaka tankaɗen ɗaka rairayen ɗaka duk a ya ƙa'i tun da shi awwalin ta sai ce to jama'a ku shaida wancin ni awwalin ta na ba kai na armi shi ke zai ce Allahu akbar magana ta ƙari to sai Allah saukar da hukunci akan wannan fiyata man nisa'il lati la tu'tuna hunna ma kutiba lahunna ku ba su abin da aka zuwa musu wani sadaki wa targhabuna an tankihuhunna nan matsalar da take faruwa wa targhabuna shin fiza a kaddara ko an in ka ce raghibtu fi shay'i a larabci ina kauna abu in ka ce raghibtu an shay'i ba na kauna abu shi yasa Allah ce wa man yarghabu an millati ibrahima wa zai kyamaci hanya annabi ibrahima kala arabibun anta an alihati kana kyamusu amma in kace fi ina kauna muna ganewa kaga larabci shi na da hatsari akwai inda ma'anar ba ta komawa kishiya sai ka iske dan bambancin kaɗan na amma akwai inda take komawa kishiya kamar nan wasu malamai sun kace to wa targhabuna fi an tanke huhunna kuna son ku aure su kenan suna da kyau kuma ba ku ba su dakin su ba to wajibi ne ku ba su dakin su wa targhabuna an an tanke huhunna ba ku son ku aure su to wajibi ne ku basu su yi aure sai qur'ani ya shahi harful jarri saboda ijmali ijmalin nan saboda hali guda biyu ko ka kana son ta ko baka son ta wajibi ne kai mata adalci kuma wajibi ne dukiyarta ta zama tona ta tata a ba ta abinta in ta balaga to mun gane wannan to shi yasa in kuna jin tsoron irin waɗanga marayi ba za ku yi musu adalci ba to fanki huma qabalakum ku bar su akwai waɗanda ba marayi bane suna da iyaye sai ku aure su shi addalin da sa aka ce wa in khiftum Allah tuqsitu fil yatama Imam al-Qurtubi a cikin al-Jami' li ahkam al-Qur'an yace shi abin da ya fahimta wanda aya ba ta da mafhumi a in kuna jin tsoron ba za ku yi ma mata marayi adalci ba ku je ku aure abin da yace to ni a mafhumi bai da wani mafhumi an gari ko tun da sharaɗi na an ka kawo in kun ji tsoron ku yi mata marayi rashin adalci ku je ku auri waɗanda ba su da iyayi ita shi bai ga wani mafumi shi ba tun da ya halatta ka auri marainiya kuma ya halatta ka auri da ba marainiya ba amma shekh muhammadu al-amin shankid ya ce shi a fahimtar sa cikin addu'a'ul bayan akwai mafumi gari shi me yake zuwa mafumi ya ce kamar wa in khiftum alla tuksitu fil yatama sai in kun ji kuna jin tsoro duk da yake auren maraya ai ba wajibi bane amma auren maraya in akwai su waɗanda ke buƙatar taimako kuma kana ganin zaka iya auren su ba sai kuma fahimta ba riƙon maraya ka rike masa dukiyarsa an gane ko ka rike shi ka gami ga aure ga kuma kula da dukiyarsa lara ta yi ta yi yawa to fanki umma ta balakum sai ka je ka aure wanda adda uba wanda in ma rigima za a yi ubanta da aka kai kotu kotu kina wannan tana da mafumi ma'ana ana son a fifita auren ƴaƴa marayi idan saboda idan saboda kula da tarbiyyar su yanzu suna iya lalacewa ba su da wanda zai musu hada eh? ni bahaushe yace yace maraya ko marayi ka saurari wasiyar da mai uba yake yi ma da- mai mai mai- mai uba lokacin da babansa yake masa wasiya domin kai ka rasa wanda zai yi maka in dai uba na gari na in kai kana maraya in ka ji shira madani nasiha to kai da baka da uban da zai ma ko mahaifinka bai da rai to ka dauki wannan wasiya mun ji wannan ko to fanki huma taba lakum ku ɗauki- ku aure abin da ya muku dadi an gane ko da wannan ne waɗansu ka ce a ai akwai wata al'ada kun san wasu kabiloli ba a aure sai an yi testing sai mace ta aihu daya sannan sai a daura aure daga baya wani wani lokaci ma ba a aura sai an yi aure biyar sai an yi haihuwa biyar sannan a daura aure wasu ma al'ummomi in mutum ya mutu yana yana da mace yana uh, sun aihu biyar da mace ko shida ko bakwai to yanzu akan shi kabari na wai musulmi na kayan aka a sa gawa cikin kabari sai a biya sadaki a yi addu'a sannan a daura aure sannan a sa cikin kabari to akwai dai kabiloli masu testing testing alarma test sai sun kace to ai fanki huma qabalakum an kace ko aure abin da ya muku dadi sai an yi testin kenan an tabbatar da tana aihuwa kowa ya ji wani sannan na za a yi aure to don haka ku saurara ku ji yan duniya suna nan suna tawilin ayoyi kuma ku shirya mai da za ku yi musu raddi matna wasu lasa waru ba fa in khiftum alla ta'dilu ko idan kun ka ji tsoron ba za ku iya adalci ba ko ba ka dan bane fawahidatan aw ma malakat aymanukum imam abu ja'far al-madani ya karanta fawahidatun aw ma malakat aymanukum to yanzu a larabtanci al-ramma ka san mai nahawu kina jiran hijir da ra'ayi tunda an ce wanga yazo da rafa'a wanga yazo da nasaba to me dalilin wanga yana da rafa'a da me wanda yana da nasaba sai ka ka cikin rami in yanzu ka yi rami ba daidai ba shi ta dariyarka malamai sun yi tauji na wannan sun ka ce ƙira'ar da ta karanta wato fawahida tun ta imamu abu ja'far sun ka ce wato alalib tida'i wal musawwir i'timaduha ala fa'il jazai an gane ko an ɗauke ta mubtada to ai kuma mubtada bai zama tuwa na kira sai an samu musawwir to musawwir saboda ta zo da fa'ul jazai fa'ul jaza'i da an ka ce fa'il khiftum Allah ta'adilu fawahida wannan fa'u fa'ul jaza'i kenan jawabu shar shi ne cikin hijjar jaza'i na naga sun ka ce wal khabaru mahdhufun khabar kenan an shafe shi kenan fawahidatun kafiya guda ta ishe ka wasu malamai sun ka ce kai ba mubtada bane khabar ne al khabaru an gane ko awil khabar li mahdhufin kenan fal maqna'u wahidatun daga al qana'a ne wadatuwa guda ta isa wasu kace a'a shi wahidatun fa'ilun ne li fi'lin mahdhufun taqdiruhu fa yakfi wahidatun guda ta isa amma sauran jamhur da sun ka karanta bin nasbi fakhtaru wahidatan aw inkahu wahida inkihu wahida ku auri guda kuma shi kenan ba yawwa ka san fi'ili mudari'i ke nuna yadda fi'ili amri ne zan wasa ne zan mutuwa ka in ka ce fataha yaftahu sai ka ce mi iftah za ka cewa kai fataha saboda yaftahu ka ce jalasa yajlisu sai ka ce mi ijlis saboda yajlisu ka ce to kataba yaktubu sai ka ce mi uktub haka malamai sun kace ba ni ne ce ba in ka ga dama ka dauka in ka ga dama ma ka aiki mun gane ko to fa wahidatan azamna da wuda aw ma malakat aymanukum ko abinda da maku tan mallaka to ai ta abinda da maku tan mallaka ai bai wata ai ba auren ta akai ko ba karan bane mun gane ko bai wakka ai ba sai ka aure ta ba to sai ce fa wahidatan aw ma malakat aymanukum sai malabi su ce a ai ita kana iya yantar da ita ka aure ta ko ko baiwa ai in ta wani ce auren ta zaka yi ko kuma a'a fanki huwa wahida aw ta'uma malakat aymanukum ko ku taki abin da damu ku tan mallaka an gari ko sai zaman to shi tunda an san abin ya bambanta to kaddarawa za a yi tunda wani lokaci in abu ya kad- ya bambanta dole za a kaddarawa bai yiwa a kurkwashi abu haka nan lamari zai farci ba sani ko mun fahimta ba yawwa to anan kafin mu je aya ta gaba don saboda waɗanda ayoyin ma suna da wato bayanai waɗanda ya kamata a ce an gabatar da su bari mu bari mu yi wannan bayanin don wannan bayanin da muhimmanci kwarai da gaske sannan mu je cikin waɗannan ayoyin na rabon gado waɗanda su ma zaman kansu suka yi ba mu sani ba ko shiga su zamu yi tun da bayanan su ko kuma muna iya a dakata in an ka tashi karatu na gaba a yi musu zaman su na kansu tun da rabon gado abu na mai sarƙaƙiya mai muhimmanci eh saboda in ka duba nan na ɓanna da yawa da take take zuwa ɗaliban ilimin wani sai su yi ruban gado su iya ba shi ko lissahi a cikin shi ko a yi lissahi da haruffa irin su abajada ko a yi da kuma haruffa irin waɗannan wahid isirin da talata an gani ko? to almuhimmu dai yanzu mu je mu yi wannan bayanin shi ne cewa waɗansu an gane ko waɗanda ke bin turawa da kuma irin tunani na turawa sai sun kace ai aure alaramma haramun na mutum ya aure mace biyu nan da Allah ce banki wa tsabar kuma nisa imatuna wa sulasa wa ruba'a bakin nan kinan ba a auren mace ta biyar ba sai kuma fahimta ba amma waɗansu tunda nafsi ya kayyade masna wa sulasa wa ruba'a wasu masu tabka banna yan banna sai sun kace a a Allah bai ce a tsaya ba sun kace Allah ce fankihu ma tsaba lakum ya ma tsaba lakum duk abin da ya muku dadi sun kace ma mutlaqata sakakkata shi yasa suka tawili su arme wacce 150 da an kace masana wa thulatha hurba sai ce a misali na Allah ya bayar cikin abin da ya maka dadi in ka gara maka dauki biyu in ka gara maka dauki uku in ka gara maka hudu amma ma qabalakum ma mutlaqata mutlaqu alaramma wai wai wai daga idlaki na to waɗanda mabannata suna dan kakkusa tsammanin waɗansu in suna waɗansu abubuwa busan dalilin da yasa suke yi ba ta'awili na suke yi mun ji wannan da kyau to madalla gashi ko kaidi na masna wa thulatha wa ruba' bakin nan yace fa in khiftum alla ta'dilu fa wahida yan mai doka ga guda kenan da haka nan mafhumul adad ake kiran shi a ilimin usulul fiqh mu rike da kyau mun jiya to yanzu su kuma sai sun kace a'a haramun ne a kara mata ta biyu an ka tambaye su to ko akwai dalili sun kace wallahi akwai dalili sun ka ce Allah ya ce fa in khiftum Allah ta'dilu arama bi akhi wa fa in khiftum Allah ta'dilu in ba za ku yi adalci ba ya ce ni fa wahidatan ko ku tsaya ga guda sun ka ce to Allah ya ce har abada baka iya adalci walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum har abada lan Allah ya ce ba za ku iya adalci ba har abada don haka kenan Qur'ani ya nuna kawai a zauna da guda kun gane ko to amma wani irin adalci ake nufi ba za ka iya adalci ba ka ji yadda kake son yadda kake son wanci haka kake son wanci an gane ko sannan kuma a rayuwarka ba za ka iya yin adalci ba yadda kake son kai kwanciya da wanci haka za ka iya kwanciya da wanci muna ganewa saboda ita shawa zo ma ne take yi wani lokacin ma gajiya ce in ta maka yawa ma in ka zo dakin wata baka yi abin nan wata rana tana yawa kana cikin damuwa harkoki na waje da sun ka buge ka amma dai yadda kake son wanci bai yiwa ka so wanci tun da abu ne wanda yake cikin zuciya yake kai kanka baka iya controlling din shi amma adalci wanda an ka ce za ku iya yi shine za ku iya adalci wajen abin da ya shafi abinci abin da ya shafi sutura abin da ya shafi mi abin da ya shafi wurin da za su kwana kakka yadda ka shiga cikin wannan amma so cikin zuciya suke ba wani lokacin ma ba dole bane sai ka bayyana sai ka bi shi a hankali mun gane wannan to da haka wancan walan tasdiu an ta'dilu nan fil mahabba ajrihi alqalbiyya alinfi'aliyya mun gane ko amma fa in khiftum alla ta'dilu nan ana bincin cikin wato alqasam na kwanaki da kuma abinci da sauransu sannan kuma adalci ba shine ka ba su daidai ba shine a ba kowa daidai bukatar shi dan nan yana daga cikin abubuwan da mutane ba su gane ba ba to wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata a ce an hankalta musu kwarai da gaske saboda matsala ta al'umma turawa suna ta kokari su sa mana cewa kada a ƙara aure su suna da taso manufa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa tazawwajul walud walud alwalud ko aure mace alwalud mai yawan haihuwa alwadud mai kuma kauna hadisi na ma'akil bin yasar da kuma Anas bin Malik an gari ko fa inni mukathirun bikumul umam ko al-anbiya an gari ko manzo Allah zai tunkaho da yawa anan abin da ya kamata mu gane wannan matsala tana da rasta ne da yawa shi sa tura suke wasa da hankalin mutane alwaludu mace mai yawan haihuwa alwaludu mai kauna domin in mace tana yawan haihuwa babu kauna tsakanin ka da ita saurin rabuwa za a yi in mace kuma tana kaunar ka kuna kaunar juna amma ba ta haihuwa kuma rabuwa za a yi ko kuma dole sai ka tsara to amma abin da ya kamata mu gane duk inda Allah ya zancen Allah subhanahu wataala ya zancen haihuwa sai ya kira ta baiwa da kyauta kaji ya ce lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yace yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u futur yahabu yana bashi kyauta zakariya ce fa habli min ladunka waliya annabi ibrahim ce alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibri isma'ila wa ishaq wa wahabna wa wahabna lahu wa wahabna lahu wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafila wa zakariya idh nada rabbahu rabbi la tudhanni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wahaba wahaba wahaba to amma turawa suna nuna mana cewa ai ai karin aure ai matsala na abu na farko shine cewa ba ma hankalta mu tsarin rayuwarmu da nasu mace a New York alarma da Paris da Tokyo da Beijing da mace a ƙauye a Nijar abinda suka bukata ba ɗaya ba waccan tana bukatar soro ko mace bene tana bukatar AC tana bukatar ji shi su ma juice alarama to daga wata da bukatar su mu ko mata mu suna bukatar wake da garin kwaki garin rogo da masara da haƙi abinda mace a New York take ci a wata za a iya raba mace duk yadda shi a kasashenmu kuma su ci su su rayu shi yasa lokacin da kake zuwa ka ce ma mutumin daji ya kamata a rage aihuwa shi daga ba ku ci kake to noma shi kan shi ci hatsi da masara bai biya ma ɗiya babu ruwa da kuɗin ruwa ko kuɗin wuta rijiya na ko tabci ake zuwa ɗebo ruwa in makiyayi na bukka ta shi ka yi bukka hudu ko abinka ka fahimta shi bukkoci ne da mata sai hudu in rana sai a tatsun wani ra'in ta shanu da ita kuma a sha in kana zancen kuɗi dolar ya tashi ko dola ya yi ƙasa ko abu sai shi ji wannan magana bai masar da ita ba kada ganewa mun gane wannan da kyau to amma menene turawa suke bukata ka a tsara aure ka a tsara aure ka a tsara aure wato wannan yana da alaka da wani sabon abu da ya doso ma duniya shine mulkin mallaka da turawa suka yi ma duniya kasashen gabashin duniya sun kubce musu kaga china sun yi mutu mulkin mallaka indiya sun yi mata mulkin mallaka pakistan sun yi mata mulkin mallaka duk waɗannan kasashe yanzu sun ci gaba kuma suna da yawa kuma ba su iya mallaka su to kasashen da sun kai musu saura muna an da tsakiya dama shine kasashen afirka da kasashen larabawa muna garewa to su waɗanda su sun kai saura yanzu suna aka son a rinka ci gaba da tsatsa arzikinsu a ci gaba da mai da su bayan su zamanto su ci gaba da bauta muna ganewa to kenan yanzu sai suka yi lissafi kowanne daga ciki akwai yadda ya kamata a kama shi su larabawa ba su da matsala aihuwa saboda yana da wahala kasashen laraba ka kara aure na biyu kuma ba a auren zawara a wasu garibin kasashen su ba a auren zawara mace in yau an kaɗar ba mata arami mijin sai mutu yau ba ta samu bishi sai dama dama don su kasashe da suka tasirantu da faransa irin su tunisi su sun ɗanyi dama yanzu kamar a tsarin su irin su lubnan wadda su sun sa faransa sa da yawa daga cikin su kiristoci shi yasa kasar ma sai ka iske kiristoci suna da tasiri a cikin kasa to turawa baka ci suna cewa ba me yasa laraba ka su ƙara aihuwa ka su ƙara aihuwa ba sai laraba sun yawa ba saboda mi saboda galibin laraba da mace guda kake tsayawa ko miliyar ɗari gari ka guda ta da kai kenan ko ta aiha maka ɗa uku ɗa hudu kuma ba a auren zawara kuma galibin auren su sai ka iske mace ta kai shekara 35 ba ta yi aure ba hankalin ta bai tashi an gane ko sai aka ce to yadda za a kama larabawa shine a sa su cikin condition yanzu in ka dauki saudiya irin su kuwait duk abin da amurkawa suke amfani da shi motoci na kayan jin daɗi sai an ka kai musu saboda mi saboda wannan daɗin zai kiratar da su daga rayuwar da sun ka saba ta da ta shan nonon raƙumi ta rayuwa ta cin dabino sai su koma da AC to in mutum ya kai bai rayuwa sai da AC kenan ya kamu sai a kawo su shokola sai su sha sai su kaba shikenan an tashi da su muna ji da kyau to shi ko baki sai an kai lissahi ya za a yi da shi sai sun ka gano shi bakin mutum an san cikin condition matsala a akwai saboda bakin mutum in an ka bashi zakka jikka 150 to in ya ga wata zawara an kai magana jikka 200 zai ba ta 150 ka bi shi jikka 50 a bar zakka ta shekara mai zuwa bai jin tsoron aihuwa kwata-kwata kuma yin mata hudu gare shi ba wani abu na ba talaka zaka iskewa bai da mai jarin jikka 500 zaka iskewa mata hudu gare shi na'am kenan shi baki da an sani cikin condition kara kasa zagi to su kuma matsalar su muna ganewa matsalar su idan mun kai yawa matsala ne baka taba jin an ce tara ta yi yawa ba alhadi sun tafi kowa yawa duniya ba su ce india ta yi yawa ba ba su ce pakistan ta yi yawa ba amma afirka suke cewa mun yi yawa saboda muke da matsalar yawan hayayyafa to sai aka ce ai wanda bai da kuɗi bai da arziki bai dace ya kara haihuwa ba abin yana alaƙa ne da mulkin mallaka ba su son mu yi yawan da ba za su iya yin wani abu da mu ba abu na biyu muke da arzikin da suke amfana da shi muke da iranium ko iranium suke tace su su amfana da shi muke da zinariya suke ɗaukarta kuma su ba kudin su kariya da wannan kudin da zinariyar mu muke da banana suke ɗauka su kai ta can faransa su canye mutanen cote d'ivoire su kai musu muku sai a nike wannan kwalkwal a kawo guna a ce jus de la france muke yin alkama amma suke da wurin da ake yin biskit sai a sai tiya gare ka jikka a sai a buga ta a narke ta a yi biski na jikka ɗari ko hamsin. to kenan in mun kai yawa arzikin da ke karkashin ƙasa na wada yanzu saboda Allah cana da nijar ana gama su to don ba ce cana ta yi yawa ba ta gaba su faɗi wannan ba na biyu kuma al'ada ce Allah subhanahu ta'ala ya faɗa yawa yawa shina daga cikin ne'imomin al'umma annabi shu'aib ya ce wa mutanen sa wazkuru iz kuntum qalilan fakasarakum sannan manzo Allah sallallahu alaihi Allah yake ba shi yake tunatar da shi ni'ima da sahabbai wazkuru iz antum qalilun mustad'afuna fil ard kuna ɗan kadan takhafuna an yatakhaffafakum an-nas to in an kai yawa ko an yi kisan dole sai mutane su yi sallah to wannan mulkin mallaka shine suke talla saboda kada kasashen mu su yi yawa shi yasa garin wani dan barki na cewa ai mutane sun zo sun ai hidiya sun bar su babu tarbiyya sun kama mutane matsala kai kai da kasar da an ka aihe ka cikin ta babanka kun kai ku 40 duk ya ci da ku bai da sadar ko jikka ne na'am kaga an kai sannan ku ku da turawan da sun ka sace dukiya sun ka kai ta can sun ka aji ku kuma wanda adda saura sai ka iske mutum guda ya ɗauki miliyar goma miliyar talatin miliyar arba'in duke al'umma ta ba ta kata ba har da karuwarka ta sai mata mota ta miliyan saba'in karuwarka da kuɗin al'umma kuma ka ce mutane sun rena mutane suna yawan haihuwa in ana shari'a irin ta cana irin waɗanda duk babu wanda zai kwana duniya abinda muka faɗa zama to dai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah subhanahu wataala ga fata mu subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh